الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن طلب العلم فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة كما جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقد قسم العلماء العلم من حيث وجوب تعلمه إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية أما فرض عين فهو الذي يتعين على العبد عيناً ويتعلق بحالته ويرتبط به ارتباطا وثيقا لا يمكن الانفكاك منه فيما يتعلق بمعرفة ربه فيجب عليه أن يعرف ربه أن ربه هو الله وأن خالقه هو الله وأن رازقه هو الله وأن مدبر شؤونه هو الله يرفع ويخفض ويخفض يرفع من يشاء ويخفض من يشاء فيجب على العبد أن يتعلم هذا وأن يتعلم أن الله تبارك وتعالى هو وحده مستحق للعبادة لا يستحق أن يعبد إلا هو قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يعلموا فالعلم هذا فريضة لا يتحمله عن العبد غيره فكل إنسان يجب عليه أن يتعلم من أمر الله مثل هذه الأمور في ربوبيته وفي ألوهيته وأن يعرف ربه ويتعلم صفات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بألفاظها ومعانيها أما ما يتعلق بكيفية قيامها بذات الله فهذا أمر موكول إلى الله علمه واستأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ثم يجب على العبد كذلك من فروض عينه أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم حقوقه ويعلم أنه رسول ونبي اختاره الله تبارك وتعالى وأرسله إلى الخلق أجمعين يجب أن تعلم منزلته ويجب أن تحبه ويجب أن توقره ويجب أن تعزره كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك ثالثا يجب على العبد أن يعلم دين الله أن يتعلم حلاله الحلال القطعي والحرام القطعي وكل ما يجب على العبد أن يتعلمه فإذا كان الإنسان حديث العهد بالإسلام أسلم حديثا يجب عليه إذا حان وقت الصلاة أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي أما فرض الكفاية فهي الفروض التي إذا قام بها بعض الناس فقد حملوها نيابة عن الآخرين لا يجب على الآخرين وهذه الأمور مثل الاجتهاد ومثل القيام بواجب القضاء ومثل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجد من يقوم به فهو منصرف عن الجميع العب- عن عن جميع العباد أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم في معرفة دينه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajibinmu mu sani cewa lalle haƙiƙa neman ilimin addinin musulunci wajibi ne akan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi neman ilimi farilla ne akan kowanne namiji da kowace mace tilas ne a nemi ilimin addini ba zaɓi ba ne sai ka ga dama ba aikin ustazai ba ne ba aikin anakallahu ba ne a'a aikin dukkan musulmi ne mai la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi yasa malamai suka kasa ilimi zuwa gida biyu ta ɓangaren farlancin da kuma wajibcin a neme shi akwai fardu ain akwai kuma fardu kifaya shine abin nan da malam mai ahalari ya gaya mana shine awwal wajib ala al-mukallaf yace tashihu imani thumma ma'rifatu ma yasluhu bihi fardu ainihi farkon abin da yake zama wajibi akan mukallafi bawa yayin da ya zama ya kai munzalin da shari'a ta hau kansa ya balaga abin da yake wajibi a kansa shine inganta imaninsa ta hanyar ilimi ya san addinin Allah ya san tauhidi sannan ya san abin da furu ainiya za su gyaru da shi menene furu ainiya kullum mukan faɗakar akan wannan kamar da mai ahalar ya ambata in an zo fassara sai a ce sannan ya san abin da zai gyara falillansa na ainihi ba kowa ke fassara maka me ake nufi da wannan ainihi din ba to abinda ake nufi da ainihi ma ta ayyana alaika wala ya ta'ammaluhu anka ghayruka duk abin da ya wajaba a kanka waninka ba zai sauke maka shi ba shi ake nufi da farbu ain babu wanda zai dauke maka tsarki in za ka yi sallah kai za ka yi tsarki sai fa idan za a yi maka saboda rashin lafiya ko baka da hannu ko makamancin wannan amma dai a jikinka din sai an yi shi sannan sallah ta yiwu babu mai sauke maka sallah duk yadda ɗanka yake son ka ba zai ce baba kai zaman ka a gida ni zan je in maka sallah wannan bai halatta ba dole kai sallah wajibi ka san Allah Allah mahalicci Allah mai arzutawa Allah Ubangiji, Allah da ya fi kowa, Allah mai mulki, Allah mai kaddara, mai tsarawa, mai ɗaukaka wanda ya so ya kaskanta wanda ya so, tilas ka san wannan matsayin nasa a zuciyarka. Haramun ne ka zauna ba ka san girman Allah ba a zuciyarka. Wajibi kuma ka je ka nemi ilimin haƙoƙin Allah na abauta masa shi kaɗai. Allah umarni ya cewa ya fa'alam annahu la ilaha illallah. ka sani haka aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani ashe umarni ne domin ya zo da fi'ili na umarni fa'alam ka sani cewa lalle babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ashe wajibi ne kowane mumini ya san tauhidi ka ɗau littafinka ka je gun malami a gaya maka haƙoƙin Allah wanda bai halatta kai wa kowa ba sai Allah wannan wajibi ne a kanka duk irin profession ɗin da kake na rayuwa kai profesa ne a ɓangaren law profesa ne a likita profesa ne a noma profesa ne a ko menene to wajibinka ka san Allah ba iya ustazai ne suke zuwa makaranta ba ba ka bauta wa Allah da jahilci Allah ba zai karba ba tilas ka je a koya maka me ake nufi da wannan tilas din idan mutum ya zauna bai koya ba to ya aikata haram malam qarafi a cikin littafinsa az-zakhira yana cewa fa idza tawajjahat alayhi mas'alatu wa ta'allama wa amila faqad ata'a Allah ta'atayn wa idza lam ya'lam wa lam ya'mal فقد عصى الله معصيتين وإذا تعلم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصى الله معصية haka malam alƙarafi yake cewa cewa idan wani abu ya taso maka na farko aini sai kai ilimi kuma kai aiki da ilimin to ka yi ɗa'a ɓangare biyu ka yi ɗa'ar ilimi domin shi kansa ilimin umarni ne na Allah ibada ce yin aikin shi ma umarni ne na Allah wajibi a yi aiki da ilimi to wanda ya ilimi ya yi aiki da ilimi to ya yi ɗa'a guda biyu kuma zai samu lada wanda kuma bai ilimin ba bai aikin ba to shi kuma ya saba wa Allah ɓangare biyu don haka zaman ka cikin jahilci kana cikin aikata haramun ne dangane da addinin Allah wannan ba ana nufin lallai sai ka je inda kowa ke zuwa da wa'azi da sauransu ba a'a abin da ya wajaba a kanka na ka je gun malami a koya maka alwala duk kuɗinka ba za ka iya sayan ilimin alwala ba ko falalar alwala ba sai ka je gun malami an koya maka ba za ka je ka sayo shi haka ba ba a kasuwa ake sayar da ilimin alwala ba ba a kasuwa za ka je ka ba da kuɗi ka ji ka iya alwala ba a gun malami za ka je a koya maka to wannan rayuwar ka je gun malami a koya maka addini tilas ce shi yasa malamai suke cewa in mutum ya musulunta farkon musulunta sai lokacin sallah yayi to lalle a koya masa tsarki in yace ba zai koya ba ko yanzu ya musulunta sai ce shi fa ba zai koya ba to wannan in koyan ya aikata haram saboda tilas ne a kansa yayi ibada ibadan nan kuma ba za ta yi ba sai da wannan wannan kuma ba zai yi ba sai da ilimi to ashe tilas ne a yi wannan ilimi in zai je kasuwa ya sai wani abu ya koyi yadda ake yadda ake kasuwanci don haka in kai ɗan kasuwa ne ba za ka shiga harkar kasuwanci ba sai ka koya ya za ka yi haka a sauran abubuwan ka na rayuwa malami ne a jami'a ko a fannin boko ne to ka koyi yadda za ka yi mu'amala da wannan ilimin za ka iya juya aikinka na ilimin duniya ya koma ibada idan kai niyya mai kyau ka karanci aikin likita don ka amfani al'umma sai ka samu lada ka karanci aikin injiniya don ka taimaki al'umma sai ka samu lada amma in hangenka kawai duniya ne to shikenan sai a barka da iya abin da kake sha na wahala a duniya ba za ka samu lada a kansa ba don haka ya ɗan uwa musulmi musulunci ba shi ne kawai ka ce ni musulmi ne da baki kuma ka zauna ka ke. wani zai tambaya yau me ya jawo wannan tattaunawa ne ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa a cikinmu yana gani kowa a cikinmu yana ji masu karantawa suna karantawa a labarai ne da social media da sauransu irin yadda aka sako musulunci a gaba aka sako manzan musulunci a gaba aka sako littattafan musulunci a gaba ba kafiran ba ba musulmin ba kowa ya samu dama zai soki abin da yake so na addinin musulunci waɗanda ba musulmi ba sun samu kasuwa a raha irin yadda za ka ce kamar kura ta shigo garken awaki sai barna ake yi me ya jawo jahilcin mutane ba su san addininsu ba wannan addini su zo su kwashi nasu wannan su zo su kwashi nasu saboda mun zauna ba mu san addinin yadda ya kamata ba wajibi a tashi wajibin malamai a shiga ƙauyuka kullum muna nanata wannan a ilmantar da mutane ana zuwa ana mai da su masu bin wasu addinan daban suna barin addininsu na musulunci jahilcin nan shine sababi mutum ya rayu shekara arba'in shekara hamsin wani sittin wani ma ya kai tamanin bai iya wankan janaba ba amma da za ka taɓa al'adar garinsu da za ka taɓa muhimmancin garinsu zai iya tada yaƙi a kan wannan amma bai iya alwala ba bai iya sallah ba kuma duk muna cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan rahama aiko wannan zaman bai halatta ba wajibi a tashi a koyi addini yadda za a baiwa addinin kariya mai sukan alƙur'ani yana yi mai sukan hadisai yana yi mai sukan sahih bukhari mai sukan sahih muslim mai sukan as-sunan mai sukan sahabbai yana yi mai sukan imamu maliku yana yi duka idan ba a yi ilimi ba haka za mu zo mu zauna mu zagwanye ko malamai su shiru ba sa gaya wa mutane abin da ya waje ba su sani na addini ko kuma mutanen su ƙi karɓar karantarwar duka kuma in aka yi haka an yi laifi wannan ya sanar da amana ya tozarta ta wannan kuma ya yi wasa da makullinsa na shiga aljanna babu wanda zai shiga aljanna in bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai bi shi a addinin da ya zo da shi ba malam ƙarafi ya ƙarasa ya ce shi kuwa ilimi in an ce fardu kifaya shine ilimin da wani zai iya ɗauke maka ba wajibi ne kowa ya zama alƙali ba ba ma zai yiwu ba ba wajibi ne kowa ya zama mai wa'azi ba ba ma zai yiwu ba ba wajibi ne kowa ya zama injiniya da likita ba ba zai yiwu ba amma a samu wasu su yi nan wasu su yi can falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahuna fi din ma'ana lalle a samu wasu al'umma su je su yi ilimin da za su zo su ilmantar da mutane haka nan kuma a samu wanda za su yi alƙalanci a samu wanda za su yi da'awa wal takum minkum ta'ifatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun don haka ya al'umma musulunci ba shine mutum ya zauna bai san addini ba a ce a cikin wannan al'ummar tamu ka samu saurayi ya balaga shekararsa sha takwas wani ashirin wanda ya san zina haram ba ce wannan irin wata irin rayuwa muke yi yaro da ya yi makaranta primary dama an bashi daga shi sai ana kallahu iya abin da a koya masa ba a damu da a sa shi a islamiyya in kuma ya kai ya gama secondary ya gama primary din nan ya je junior shikenan wai shi yanzu ya aske ba shi ba zuwa islamiyya ba shi da aiki in ya dawo daga makarantar boko sai ya tafi kwallon filin kwallo rayuwarsa ban rayuwarsa waɗannan abin nan gidajen ko in ce ƙungiyoyi na ƙwallon ƙafa na ƙasashen waje ya san wane ya san wance ya san amma bai san alwalarsa ba wannan bai halatta a samu haka ba wajibi ne na iyaye su sa 'ya'yansu su yi ilimi wajibi ne kuma na iyayen su kansu su sa matansu su yi ilimi su ba kuma iyayen su tafi makaranta su yi karatu don a haɗu a bauta wa Allah subhanahu wata'ala in da ilimi to za a iya baiwa Qur'ani kariya in baka da ilimi yanzu an samu wasu waɗanda ba musulmi ba suna shiga ƙauyuka suna karanta littafin addininsu amma da larabci jahilai sai su kabbara an karanta larabci amma kuma addinin kirista ake kiran su zuwa gare shi ɗaruruwan mutane sun bar musulunci a irin wannan me ya jawo saboda kawai mutane sun zauna sun shantake ba sa karatun addinin musulunci ya Allah ka tsare mu Allah ka tabbatar da mu akan hanya Allah ka gyara mana wannan lamari nan ka ba mu ikon gyara abin da zamu gyara Allah kuma ka gafarta mana zunubanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كنس آوى مسلمي لمرنسو الله كميد موكان حنيا الله كإلمن تدمو أبن دمك جاهلتا الله كنونا من أسكن القرآن da hasken sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka shigar da su zukatanmu Allah ka rubuta imani a zukatanmu ka wajabta shi ka bashi gindin zama ya Allah kuma ka taimake mu ka rarrabe mana abin da yake gaskiya ka sa mu gane kuma mu bi ka rarrabe mana abin da yake ƙarya ka nuna mana mu gane kuma mu bari ya Allah ka kintsa mana samarinmu Allah ka sa su zama cikin mutanen kirki Allah ka shirya su Allah ka cire musu wannan irin tsananin kauna da suke wa ƙwallon ƙafa da fina-finai da duk abin da zai nesanta su daga wato addinin musulunci Allah ka shirya su ka sa su zama mutanen da zamu yi alfahari da su ka ba su ilimi ilimin boko ilimin addini su san tsarki su san alwala su san tauhidi sannan su san yadda za su rayu a matsayin su na mutane Allah ka kintsa mana su Allah ka taimake su akan jarrabawa da suke yi Allah ka ba su aikin da za su su tsare mutuncin su Allah kuma ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa dukkan abin tashin hankali Allah ka kaɗe mana Allah ka taimaki ma'aikatanmu na tsaro da kuma shugabanni na wannan ƙasa akan dukkan abin da yake alheri ne Allah ka ɗora su a kai Allah ka nesanta su daga sharri rashin tsaro kuma da muke fama da shi Allah ka taimake su akan maganinsa duk wanda suke kukkulla yadda za su kulla ko su warga zamana wannan ƙasa ko su kawo ta cikin tashin hankali Allah ka tona asirin su Allah ka hana su cin nasara akan abin da suka ɗauko wa kansu ko aka ɗora musu ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa duk wanda yake zaune a nan ya Allah muna roƙonka ka yaye masa damuwarsa Allah ka biya masa bukatunsa na alheri Allah ka hada fuskokin mu aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina